يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yan addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida, Love Shopping Complex, daura da randa bawon na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan na shekara dubu biyu da biyu wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko farkon suratul Baqara a cikin darasi guda ashirin da biyar. Malam bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وغشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزئني وقال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنأمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأؤذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تهط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سورة الفاتحة آية تفرق الله سبحانه وتعالى ya yi godiya ma kansa alhamdulillahi rabbil alamin a aya ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ɗaya daga cikin sunayensa ita ce ar-rahman aya ta uku ita ce maliki yaumiddin wannan tsari na magana malamai na kiransa alkhitabu tadriji wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin bayi ya bi mataki mafi sauki har zuwa ga mataki mafi tsanani kamar ana nufin ku gode ma Allah maɗaukaki domin rahamar da yake muku ku gode masa domin shi yake ba ku ruwa ku gode masa don shi yake ba ku lafiya shi yake ba ku haihuwa shi yake biya muku bukatu waɗannan abubuwa duka rahamaniya ne da sai ya ce maliki yaumiddin ku gode ma Allah domin shi ne mai mulki a ranar hisabi abin nufi ku gode ma Allah domin rahmaniyarsa ko kuma ku gode ma Allah domin ƙarfin mulkinsa an fara da abin da yake mai sauki zuwa ga abin da yake mai tsanani ku gode ma Allah domin rahama da yake muku kuma ku gode masa domin mulkinsa makaɗaiciya me yasa Allah madaukaki ya ce maliki yaumiddin Allah mai iko a ranar hisabi a ranar hisabi a nan duniyan Allah ba shi da iko ne? Allah yana da iko a wannan duniya. Ba amma da ya tashi kiran mu mu gode masa sai ya siffanta kansa da iko a ranar hisabi. Malamai ke cewa abin da ya sa Allah ya keɓance ranar kiyama da mulki. Domin a wannan duniya akwai waɗanda suke mulki kamar nashi imam al-qurtubi Allah ya ji kansa idan ka duba tafsirinsa a juz'i na farko shafi na 143 yace li anna dunya kanu mutanazi'ina fil mulki domin a nan duniya su mutane sun kasance suna jayayya da Allah a wajen mulki saboda haka bai siffanta kansa da mulki na duniya ba yana so ya nuna muku ƙarfinsa wanda babu mai irinsa don haka ya kawo sarautarsa wadda babu mai irinta ita ce mulkuhu alfad sarautarsa makaɗaiciya wadda babu mai yin irinta wace ce wannan sarauta ita ce ta ranar tashin kiyama amma a nan duniya mutane na ja da Allah ta wajen mulki masu mulki suna ganin za su raya kamar yadda Allah yake rayawa za su kashe kamar yadda Allah yake kashewa za su talauta yadda Allah yake talautawa za su wadata yadda Allah ke wadatarwa za su yi azaba yadda Allah ke yin azaba suna ja da Allah a wajen mulki a nan duniya don haka Allah bai siffanta kansa da mulki na duniya ba sai ya siffanta kansa da mulki na kiyama maliki yawmiddin Allah mai mulki a ranar hisabi la ilaha illallah su masu mulki da'iman a duniyan nan kokari suke su ga cewa mutane na tsoron su fiye da Allah mutane suna tsoron su fiye da Allah tsoron Allah yana zama barazana ga masu mulki a duniyar nan ka duba tarihin annabi Ibrahim salam wanda Allah madaukaki ya bamu a cikin suratul bakara wuri ɗaya Allah ya bada wannan labari suratul bakara aya ta 258 Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يهيي ويميت قال أنا أهيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
Allah ya ce alam tara illa alladhi haja Ibrahim fi rabbih baka ganin wanda ya ja da Ibrahima game da ubangijinsa suka yi ja'in ja me yasa suka yi ja'in ja da annabi Ibrahim an atahul mulka saboda Allah ya bashi mulki Allah ya bashi mulki wane mulki mulki irin na duniya ashe kenan nan duniya akwai waɗanda kan samu mulki ko mulkin nan wanda yake kama da na Allah tabaraka wa ta'ala na'am bai zama kama ɗaya ma yakan dangance shi shi yasa Allah ya siffanta shi da mulki alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu al-mulka idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu shi ake kira Nimrud ɗaya daga cikin kangararrun sarakuna da aka yi a tarihi ya kira annabi Ibrahim fadansa ya ce wai shin waye Allahn kaɗin nan da kake son mutane su ji tsoronsa annabi Ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumiitu ubangiji na shike rayawa kuma shike kashewa kala sai ce ana uhyi wa umitu ni ma ina rayawa ina kashewa ni ma ina rayawa kuma ina kashewa akwai wasu fursunoni waɗanda an yi musu hukuncin kisa ya ce a kawo su da aka zo da su ya ce ɗaya a bar shi ya tafi an yafe masa ɗayan kuma a kashe shi hakan aka yi aka sallami guda aka kashe guda ya ce to me kace ban raya ba kuma ban kashe ba sai annabi ibrahim ya ce haka ne to kana ibrahim fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriqi allah yana kawo rana ta gabas fa'ti biha min al maghribi kai kuma kawo ta ta yamma fa buhita alladhi kafara Allah ya ce sai aka kura wannan kafirin bai iyawa komai mulkin ka ba ka iya kawo rana ta bullo ta yamma duk mulkin ka wake iya wannan sai Allah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah bai shiryar da aikin mutane azzalumai don haka su masu mulki in dai na duniya ne kullum ƙoƙari suke su saka tsoro cikin zuciyar mai imani ya bar bautan Allah ya koma bautansu masu mulki ba duka ba akan samu 'ya'yan zakka amma galibin masu mulki kullum ƙoƙarinsu shine su raba mutane da Allah domin sun sani mutukar mutane na tsoron Allah ba za su ji tsoronsu ba kuma muddin ba a tsoronsu ko bukatunsu ba za su samu biyan bukata a kai ba ba za su cimma bukatunsu ba in ka duba yanayin duniya a yau za ka gani babu wanda ya zama barazana ga manyan kafiran duniya irin wanda ya rike karantarwar manzon Allah shi ne ake kira fundamentalist shi ne ake kira ɗan ta'adda me yasa saboda baya tsoron mutum wa yake tsoro Allah to duk yanda za a yi sai an yi maganin mutumin da ya sa Allah gaba mutumin da yake tsoron Allah domin zai fito ya gaya wa mutane gaskiya sai an yi ƙoƙari an ga bayansa a ce muku ai ɗan ta'adda ne to mu kasan nan sun sha kokarin su ga sun danganta mu da kungiya ta alka'ida sun dade saboda ba ma tsoron su wallahi kun ganni la ilaha illallah akwai malamai a ƙasar nan da aka kirga su aka ce 'yan ta'addani mun gani an nuna su har a cnn cikinsu ma akwai yariman bakura domin ban taɓa sanin wata ƙungiya wa alka'ida ba ni ban taɓa gamuwa da usama ba ban ma san shi ba sai bayan wannan abin da ya faru bara ban san shi ba bai san ni ba amma abu ɗaya ya haɗa tsakaninmu shine imani ku kokari ake sai an danganta mu da 'yan ta'adda a wannan kasan da mun so da mun ki akwai wata farfaganda da masu mulki suka ɗauko salo a kai za a shirya a jefa bam a guri sai a ce 'yan ta'adda ne suka yi kuma gwamnati ne za ta yi in tana neman maganin masu addini tana so ta yi maganin mutanen da suka rike sunnar manzon Allah waɗanda ba su tsoron sarkin duniya sai na lahira sai a yi shiri a dasa bom a wani guri in ya tashi a ce 'yan ta'adda ne suka yi to ƙasan nan ina tabbatar muku suna ta kokarin sai sun yi haka za ka iya tambayan kanka wai me yasa aka kawo beauty contest a Najeriya me yasa aka kawo beauty contest wai gasar kyau a rasa ƙasan da za a yi gasar kyau sai a najeriya me yasa aka kawo me yasa aka kawo beauty contest a ƙasan nan wannan tambaya tana buƙatar tunani mai zurfi domin a yanzu musulmai sun fito ka'in da na'in suna fahimtar addinin musulunci yanzu mutanen da ke haɗuwa wurin tafsirin nan babu wanda ake ba shi kuɗin mota yau da taron siyasa za a yi nan kai tunanin nawa za a kashe kafin a tara waɗannan mutane babu abin da ke kawo mutane wurin wa'azi sai ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna so su san Allah suna so su san manzon Allah suna so su bi addinin su to masu mulki fa wannan ya zama barazana gare su a irin wannan taro ana ganin komai kan iya faruwa don haka ire-iren wannan taro ba ƙaunarsa ake ba wallahi ban san ko kun sani ba akwai wani hadisi wanda yake mashahuri kowa ya san shi yana cikin sahih muslim bi sharhi nawawi mujalladi na uku shafi na ɗari da dubu da tis'in da tara da ɗari tara da tamanin yana musnad na imamu ahmad mujallad na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da biyar yana cikin silsila hadisi na dubu da ɗari uku da ashirin da tara hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya kunu fi akhiri ummati a ƙarshen al'ummata ƙarshen al'ummata gab da tashin kiyama za a samu mutane biyu sinfani min ahalin nar mutane biyu ne ‘yan wuta lam arahuma amma ban gansu ba yanzu yanzu babu su sai kusa da tashin kiyama za a samu irinsu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ƙaumun ma'ahun siyaqun akwai wasu mutane da suke tare da dorina da shi suke yau ka aznabil bakari dorinar manya-manya kamar kamar jelan saniya in ji manzon Allah kamar bindin shanu yadribuna bihan nasa suna dukan mutane da wannan dorina hadisin manzon Allah annabi ya ce waɗannan ‘yan wuta ne amma babu su yanzu za a same su kafin tashin kiyama da dorina suke yawo haka kurin su shirɗa wa mutum akwai su ko babu a gabana ina tafiya da mota na jijiniya na sauka hanya da kyar na iya rike mota fiw suka wuce wani dan a bai sani ba hankalinsa na gaba da suka fito da dori nan nan daga mota suka shauɗa masa sai fada a rami a gabana aka yaka take ya mutu mutum ya fito daga gida saboda neman abin da zai ci yana ƙoƙarin neman halal wai don me bai kauce wa manya ba ga manya za su wuce talaka matsa matsiyaci wanzan Allah ya ce ‘yan wuta ne duk mai yawo da dorina magana ta ce ko ta manzon Allah mu faɗa ko mu ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to na biyu wani sa'un akwai wasu mata da za su zo kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun la ilaha illallah mata ne babu su yanzu amma kafin tashin kiyama za a same su ga su tsirara suna sanye da sutura amma sutura ta banza ce sun sa riga sun sa zani amma duk na banza ne in ji manzon Allah saboda in ka dube su kana ganin surar jikinsu mumilatun ma'ilatun masu karkacewa masu karkatarwa manzon Allah ya ce ru'usu hunna ka asnimatil bafti kawunansu manya-manya kamar tozon raƙumi alma'ila raƙumin ma wanda ya karkace tozon wanda ya karkace saboda girmansa ka duba yadda manzon Allah yake suranta mana waɗannan mata kuma yanzu akwai su ga su da kaya kuma ga su tsirara ga shi sun kawunansu in ka dubi kan zaka ga kan da girma manzon Allah ya ce kamar tozon raƙumi waɗannan mata akwai su yanzu ko babu manzon Allah ya ce la ya da aljannata waɗannan mata ba su shiga aljanna wala ya ji rihaha kuma ba za ma su ji ƙamshin aljanna ba wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza manzon Allah ya ce ƙamshin aljanna ana jin sa tsakaninka da aljanna tafiyar kaza zuwa kaza wata riwaya aka ce in kana tsakaninka da aljanna tafiyar shekara 500 zaka ji ƙamshin ta manzon Allah ya ce amma waɗannan mata ba za su ji ma ƙamshin aljanna ba annabi ya siffanta mana waɗannan matan ga su da kaya amma tsirara ga su da kaya amma tsirara domin za ka ga siffan jikinta tsaf wai kuma ta sa kaya sannan manzon Allah ya siffanta mana kawunansu sun tsefe gashin kansu an yi famin kawunan sun zama manya-manya kamar tozon raƙudi to waɗannan matan ne za a kawo mana Najeriya waɗanda manzon Allah ya ce babu su a zamaninsa a ƙarshen zamani za a yi irin in kuka duba riwayar da take cikin muwatsa na imamu malik Allah ya ji kansa manzon Allah ya ce al'inuhunna fa innahunna mal'unat ku tsine ma waɗannan matan domin kuwa tsinanu ne manzon Allah ya ce al'inu hunna fa'inna hunna mal'unatu manzon Allah ya faɗa yana cikin littafin muwata mu yi aiki da umarnin manzon Allah ko kar mu yi to Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu hudu Allah ya tsine musu biyar Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu mun tsine musu a yi wadda za a yi me yasa muka tsine musu domin annabi ne ya ce al'inuhunna ku tsine musu tawai da saura ibn jauzi ya rasu hijira na da shekara 597 kamar shekara 800 da suka wuce kenan a littafinsa talbisu iblis shafi na 120 yace kullu mu'inun alal asi asun duk wanda ya taimaka wa sako shi ma mai sako ne to yanzu wanda ya sanadin zuwan su ma bashi shi ma Allah tsine masa Allah ya tsine masa Allah ya tsine mishi من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة duk wanda ya kafa mummunan ɗabi'a mummunan al'ada aka ringa koyi da wannan al'ada to yana samun zunubin da ake yi har zuwa ranar tashin kiyama abin da za ka lura muna da shugabanni musulmai لا إله إلا الله mataimakin shugaban ƙasa musulmi muna da ministoci musulmai muna da sanatoci musulmai muna da gwamnoni musulmai muna da 'yan majalisu musulmai ina kuke don girman Allah la ilaha illallah cikin gwamnonin na akwai wanda ya yi abin ayaba misalinsa shine gwamnan jihar kebbi ya tabbatar da doka cewa ya haramta nuna wannan bukin a gidan tibin jiharsa don haka haramun ne a nuna duk abin da za a yi a wannan jihar nashi muna fatan arewa a samu waɗanda za su yi koyi da shi la haula wala quwwata illa billah wallahi shugabanci amana ne shugabanci amana ne kuma su kullum kokari suke yi su ga cewa sun saba ma Allah mu talakawa mu ne ake bi da barazana a tsoratar da mu mu bar tsoron Allah mu koma tsoron mutum mu bar tsoron mai mulkin duniya mu koma mu bar tsoron mai mulkin lahira maliki yaumiddini mu koma tsoron mutumin da yake mulkin duniya Allah ya ce inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ahu إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يدروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حزا في الآخرة ولهم عذاب عظيم Allah maɗaukaki ya ce, Inna ma zalikum shaitanu yukhawifu awliya'ahu shaitan ne kawai yake tsoratar da masoyan shi daga lokacin da ka fara jin kana tsoron mutum ba Allah ba daga lokacin ka tabbata ka zama mushiriki kana tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala domin shi musulmi so ake ya zama ya fi son Allah fiye da kowa ya fi tsoron Allah fiye da kowa ya fi yarda da Allah fiye da kowa Allah ya ce idan ka ji tsoro ya shiga zuciyarka ta wajen gaskiya to tabbata shaidan kuma in ka bi wannan tsoron to ka zama majibincin shaidan Allah ya ce fala ta kafuhum kar ku ji tsoron su fala ta khafuhum kada ku ji tsoron su wa khafu ni ku ji tsorona in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imanin gaskiya dauri kisa duka azaba bai raba mai imanin kirki da imaninsa domin ya tabbata ko ba jima ko ba daɗe akwai ranar da zai koma ga Allah da an kashe shi da an bar shi da rai akwai ranar da zai koma ga Allah duk abin da ka samu duniyar nan akwai ranar da zaka bashi da so da ki dole sai mun bar duniya yaushe ne zaka koma tsoron mutum ka bar tsoron Allah ku duba hadisi wanda ke cikin littafin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah bin Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum mulaqullaha azza wa jalla kufatan uratan mushatan gurlan dukkan ku za ku haɗu da Allah kuna huntaye babu mai takalmi ko ɗaya tsirara babu mai riga a jikinsa ko guda mushatan babu wanda yake kan keke kowa yana kan kafansa gurlan kai babu ma mai kaciya in ji manzon Allah da gwamnanku da sarkinku da shugaban ƙasanku da ministanku mai kuɗinku talakanku macenku da namiji kai uba da ɗa duk za mu tashi gaban Allah wallahi babu mai kaciya tsirara in ji manzon Allah wanda a hadisin Bukhari da Muslim na na Aisha da manzon Allah ya ce tuhsharuna hufatan uratan gurlan za a tara ku a kiyama babu mai takalmi kuna tsirara babu mai kaciya faqala sai tace ka ya rasulullah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd tabbi maza za su rika kallon mata mata na kallon maza manzon Allah ya ce al'amru ashaddu min an yahimuhum zaka lamarin tsananinsa ya fi karfin mutum ya waiga ya dubi al'auran na gefen shi za ka tsaya shekara dubu arba'in baka san waye a gabanka ba idonka na sama baka kifta ido ba kana duba ta ina Allah zai zo a mahisabi shi yasa Allah ya siffanta mana kansa da maliki yaumiddin kada ma a ce ma maliki yaumid duniya ko maliku duniya a'a maliku yaumiddin Allah mai mulki a ranar hisabi kai da ya faɗi wannan wata sura ya ce wa ma adraka ma yawmuddin وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Allah ya ce wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai ma ranar hisabi ya kai Muhammad saboda girman sha'anin ranar tashin kiyama wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adra kai wai wa ma ya sanar da kai ranar hisabi ya kai Muhammad shi fa annabi ake tambaya saboda girman wannan rana Allah ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a rana ce wanda wani rai bai mallaki komai ga wani rai ba wani rai bai mallaki komai ga wani rai ba wal amru yawma idhin lillah al'amari a wannan ranar yana ga Allah shi kadai shi yasa ya siffanta kansa da wancan rana maliku yawmiddin sayyidina umar ya ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kokari ku yi ma kanku hisabi kafin a muku hisabi wazinu anfusakum qabla an tuzanu ku yi kokari ku rika auna ayyukan ku kafin a auna muku yace wa ta'ahabu lil arbil akbari ku yi tanadi domin bayyana mafi girma alaman la takfa alaihi a'malukum bayyana da za ku yi gaban wanda ayyukan ku ba su buya gare shi shine Allah ku yi makanku wannan tanadi ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله مدوكك يتي ونفخ في السور إذا أكي بوسا شنكه fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi duk wanda ke cikin samai da kasa zai mutu karkab za a mutu illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so thumma nufika fihi ukhra sannan a sake busa cikin kafan wata busa ta daban fa idza hum qiyamun yanzuruna Allah yace sai ga sunan sun mimmike suna kallon Allah suna jiran me za a yi musu in ka duba littafin imam bai al-ba'th wa nushur shafi na 609 sai kawo hadisin da manzon Allah ke cewa inna Allah ta'ala yaqulu al-israfil Allah zai gaya wa mala'ika israfil shike busa wannan kaho zai ce masa in fukh nafkhata sa'qi kai busa busawar mutuwa yana gaya masa haka fa yanfukhu sai ya busa manzon Allah ya ce fa yus'iqu man fis samawati wal ardi illa man sha Allah duk wanda ke cikin sammai da ƙasa zai mutu sai dai waɗanda Allah ya so. فيقول الله تعالى لملك الموت وهو أعلم sai Allah ya dubi mala'ikan mutuwa ya ce masa mun baki wa ya saura bai mutu ba Allah ya tambayi mala'ikan mutuwa waye ya rage wanda bai mutu ba wace da rai cikin halittuna ba wai Allah bai sani ba ne manzon Allah ya ce wa huwa a'lamu Allah ya fi shi sani amma aikinsa ne don haka za a tambaye shi don a tabbatar ya cika fa yaqulu sai ya ce to ta anta alhayyul ladhi la tamutu da farko dai kai ka saura da rai kai kuwa mai rai ne wanda baka mutuwa ya Allah wa baqiyat hamalatu arshika sannan mala'iku takwas da suke daukan al'arshinka su ma suna nan ba su mutu ba wa baqiya jibrilu wa mika'ilu mala'ika jibrilu da mika'ilu su ma sun saura ce to su ne suka saura ce na'am fa ya'muruhu Allah bi qabd ruhin jibrilu wa mika'il Allah ya umarce shi ya amshi ran mala'ika jibrilu da mika'il idan ya dawo ya ce ya gama sun ya amurhu bi qabbi hamalat al'arshi sannan ya umarce shi da ɗaukar ran waɗannan mala'iku da suke ɗaukar al'arshi sun ya amurhu an ya mutu ƙarshe in ya ce ba kowa ba wanda ya saura sai shi Allah sai ce to kai ma ka mutu wa huwa akhiru man yamutu min al khalaiqi shi mala'ikan mutuwa shine na ƙarshen wanda zai mutu cikin halittu a cikin littafin bukhari da muslim akwai riwayar da manzon Allah yake cewa yi uta bil mauti yawmal qiyama za a kawo mala'ikan mutuwa ranar tashin kiyama fi surati kabshin a surar rago amla fa yuzbahu bainal jannati wan nar sai a yanka shi a wani guri tsakanin aljanna da wuta idan aka yanka shi sun mai yuqalu sannan sai a ce ya ahlan nari khuludun wala mautun ina yan wuta dawwama ba mutuwa ويا أهل الجنة خلود ولا موت إلى أن الجنة كما دوما با متوا ملائكة متوا أن ينكاش شما يا متو أتكين حديث مزون الله يتي فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا يتسورى ويرجي باب وني وندي سورة سيشي الله kana akhiran kama kana awwalan an dawo Allah shine na ƙarshe kamar yadda zama shine na farko da can da babu komai Allah ne kadai to za a waye gari ko babu kowa sai Allah ka duba littafin bukhari gurare biyar da kuma littafin muslim hadisi na 2787 abu huraira ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqbidu Allahu al-arda yawm al-qiyamati idan Allah ya umarci aka kashe mala'ika Jibrilu da Mika'ilu da mala'iku da ke ɗaukan al'arshi, shi kansa mala'ikan mutuwan ya mutu babu kowa sai shi Allah, ga duniyar kuma tana nan shimfiɗe kan ina masu neman duniya. Ya kabibullahu al'arba yawmal qiyamati sai Allah ya damki ƙasan nan duniyan nan a ranar tashin kiyama, wa ya sama a biyaminihi ya sa hannunsa na dama ya naɗa sama karka ce Allah yana da hannun hagu duka hannayensa dama ne ya damƙi duniya ya naɗa sama summa ya ƙulu sannan manzon Allah ya ce yumajjidu rabbu subhanahu nafsahu Allah ya girmama kansa shi kadai a ranar anal maliku ni ne sarki anal jabbaru ni ne mai tilastawa a yi ko ba a so anal mutakabbiru ni ne mai girma anal azizu ni ne mabuwayi wanda ba abin da ke gagara na anal karimu sannan ko ni ne mai kirki sannan sai ce aina munukil ardi ina sarakunan duniya suke ainal jabbaru na ina kangararrun nan suke ainal mutakabbiru na ina masu girman kan nan suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya ce fa wa khafa rasulullahi al-minbara hatta qulna lar yukhraqu bihi manzon Allah da ya taho wannan gurin sai ya girgiza mimbarin da yake kai sai da muka yi zaton cewa wannan mimbarin zai zai karye ya fashe manzon Allah ya fadi saboda tsananin tashin hankali irin na manzon Allah Allah zai faɗi wannan sau uku anal maliku anal jabbaru anal mutakabbiru anal azizu anal karimu aina mulukil ardi aina mulukul ardi aina mulukul ardi ina sarakunan duniya suke sannan sai ce to limanin mulkul yau mai yau kuma sarauta tawaye shiru fala yujibuhu ahadun inji manzon Allah ya ce babu mai rai da zai bashi amsa ko kwaro limanin mulkul yawma salasan sau uku zai faɗa yau kuma mulki na waye sannan sai ya ba wa kansa amsa ya ce lillahi alwahidil qahhar yau kuwa mulki na Allah ne makaɗaici mai rinjaye رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء رفيع من عباده.
الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق Allah ya ce rafi'u darajati Allah shi yake da darajoji madaukaka zul arshi Allah shi ne ma'abucin al'arshi yulqin ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah shi yake jeho wahayi ya aiko sako ga wanda ya so cikin bayinsa ya ba da manzanci ga wanda ya zaba cikin mutane liyunzira yawmat talaqi saboda ya ja hankalin mutane yayi gargadi ga mutane game da ranar gamuwa gamuwa da waya ku jama'a gamuwa da Allah wata rana kenan yawmahum barizuna يوم هم بارزون لا يخفى.
لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار Allah ya ce yawmahum barizuna ranar da mutane suke bayyana la yakhfa ala Allah minhum shay'un babu wani abu da ke buya ga Allah game da mutane babu shi limanil mulku yawma yau kuma mulki na wane ne Allah ya ce lillahi alwahidil qahhar Yawma taqulu- وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat yau za a saka ma kowane rai da abin da ya aikata la zulma al-yawma babu zalunci a wannan rana inna Allah sari'ul hisabi lalle Allah mai gaggawan hisabi ne wa anzirhum kai gargadi gare su yawmal azifati idil qulubu ladal hanajiri kazimin ranan nan da take rarrafowa wallahi gani muke tana da nisa kuma kusa ne haka Allah ke ɗaukan mu ɗaya bayan ɗaya amma ɗan adam da shike mai mantuwa ne gani muke cewa nan gaba za a samu shekaru masu yawa mutum ɗaɗɗaya ne mutum ɗaɗɗaya ne yake tunanin cewa ba zai kai baɗuwar haka yana da rai ba mutum ɗaɗɗaya ne a burinsa yana da tunanin zai shekara hamsin nan gaba Allah ya ji kan abacha idan mulki ne a ƙasar nan dole a buga misali da abacha yana kan mulkin Allah ya amshi ransa masu kuka sun yi masu dariya sun yi ba wanda ba a yi ba amma abacha bai dawo ba babu ranar da zai tashi sai ranar tashin kiyama to wallahi haka nan muke tafiya babu mutumin da ya san yaushe zai bar duniya Allah ɗaya ya sani don haka Allah ya ce wa anzirhum kayi gargadi ga mutane masu hankali yawmal azifati ranan nan da take rarrafe tana ta zuwa ranan nan da take rarrafowa idil qulubu ladal hanajiri kazimin ranar da za a waye gari zukatu sun zo makogwaro saboda tsabar damuwa da kiɗima da tashin hankali zuciya ta bar kirji ta zo makogoronka kaɗa wanda take har ta taso ta zo daidai makogoronka Allah ya ce mali zalimin ham- min hamimin a wannan ranar azzalumai ba su da masoyi a yau ana rudanka ana yaudaranka mu ne masoyanka a ranar tashin kiyama azzalimi ba shi da masoyi wala shafi'in sannan kuma babu wani mai ceto yuta'u wanda za a masa biyayya ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah yana sanin wato ha'inci na idanu harara da kai Allah ya sani an kuma rubuta harara da ido wa ma tukfi sudur da kuma abin da kira za suka boye bare kuma aiki da ka aikata ka duba suratul anbiya idan Allah ya ce yawma natwi samaa ka tayyi sijilli lil kutub يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين yawma natwi samaa ka tayyi sijilli lil kutub Allah ya ce ranar da zamu nada sama kamar yadda ake nada takarda ta rubutu ka duba yadda kake nada kalanda haka Allah zai nada sama لا إله إلا الله كما بدأنا أول خلق نعيده يندم كفاره لتهك مكي ما ميتاشي wa'adan alaina alkawari ne akan mu inna kunna fa'ilina lalle mu kuwa masu aikatawa ne masu cika alkawarin mu ne mu ji tsoron wannan rana jama'a wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi su mutane ba su daraja Allah yanda ya kamata a daraja shi ba su girmama shi yanda ya cancanta a girmama shi Allah abin tsoro wallahi Allah ya fi yadda muke tunanin sa ya ku yan uwa wal ardu jami'an qabdatuhu shine ya ba ku misali ƙasan nan gaba ɗaya damki guda ce wajen Allah yawmal kiyamata ranar tashin kiyama ka suranta girman Allah wanda duniyar gaba ɗaya damki ɗaya ce gare shi a ranar tashin kiyama damki ɗaya ka ji tsoron wani ba Allah ba wasu mawatu matsuyatun biya minihi sammai ɗinnan kuma abubuwan naɗewa ne da damarsa da damarsa zai naɗe su gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi ɗaukaka ta tabbata gare shi amma yau shirikuna Allah ya fi abin da mutane suke gama shi da shi a littafin imamu tirmizi hadisi na 2492 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharul jabbaruna wal mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal zarr idan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mala'ika Israfilu bayan an raya shi daga baya to Allah zai umarce shi ya sake busa cikin ƙaho lokacin da ya busa cikin ƙaho mutane za su tashi da rai to manzon Allah ya ce duk wani kangararre mai girman kai duk wani mai girman kai wanda ke da sarauta a wannan ranar tashin kiyama ɗin ko ko wanda ke cikin mulki ko wanda yake da dukiya yake da ɗagawa Allah zai sa a ta da shi a kiyama girmansa amsalar zarri kamar kiyashi mutane na fitowa daga kabari a guje su kuma waɗannan an maishe su kamar kiyashi ya fa'uhumun nasu mutane su ta taka su kai wanda kake gani babba ne to ga yadda ya tashi a kiyama kamar kiyashi mutane na fitowa suna taka su shi yasa girman nan da kuke gani na Allah ne girman nan na Allah ne duk mutumin da ya naɗa wa kansa rawanin girma wannan mutumin ya sha ɗamara yana faɗa da Allah tabaraka wa ta'ala domin girma na Allah ne girma na Allah ne sai dai mutumin da ya yi amfani da girmansa wajen tsoron Allah mutumin da bai yi gasa da Ubangiji ta wajen matsayinsa ba mutumin da lokacin da Allah ya bashi mukami sai ya taimaki addini kuma ko da bai taimaki addinin ba to kare ya faɗa da addini wallahi duk mutumin da yake da girman kai a kiyama manzon Allah ya ce Allah zai tada shi girman sa kamar kiyashi ya ta'uhumun nasu mutane su yi ta daka su in ka duba sahihul jami'i hadisi na 840 da kuma al-mishkat sahihul mishkat hadisi na 5112 Abdullahi bin Amrin yace yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyamati a ranar kiyama Allah zai tada masu girman kai amsala zarri kamar kiyashi fi suwarin rijali kuma gashi suna cikin siffan mutane siffan su na mutane girman su kuma kamar kiyashi yagshahu zullu kaskanci ya lullube su min kulli makanin ta kowane gefe yusaquna ila sijinin fi jahannama ana kora su zuwa ga wani kurkuku da yake cikin wutar jahannama yusamma bulusa sunan kurkukun bulusa in ji manzon Allah za a kora su a tura su cikin wannan kurkukun ta'aluhu narul anyar wutan da ta hidu wata wuta zafi za ta ringa hawa kansu yusqauna min usarati ahli nari in sun ce suna jin kishi sai a shayar da su iwar yan wuta qilatul khabali in ji manzon Allah diwa da yake fita jikin dan yan wuta aka yi masa lambatu waɗannan masu girman kan idan suka buƙaci ruwa sai Allah maɗaukaki ya ce a ɗibi wannan ɗiwa a basu su sha sakamakon mutumin da yake da girman kai a cikin littafin bukhari hadisi na 4814 da kuma littafin muslim hadisi na 2955 abu huraira ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce bainan nafkatai ne arba'un tsakanin busa ta farko da busa ta biyu arba'in ne tsakanin busa ta farko da mala'ika israfilu zai yi da kuma busa ta biyu arba'in ne to menene arba'in su'ila abu huraira ya aba huraira arba'una yauman shin kwana arba'in ake nufi kala abaitu ya ce naki in ce eh kalu suka ce arba'una sanatan shekara arba'in ake nufi kala abaitu yace naki in ce eh kalu suka ce arba'una shaharan ko wata arba'in ake nufi kala abaitu yace naki in ce eh ce manzon Allah dai ya ce tsakanin busa biyu din nan arba'in ne bai gaya mana shekara ake nufi wata ake nufi kwana ake nufi wannan Allah shi ya bar wa kansa sani amma dai manzon Allah ya ce arba'in ne tsakanin busa biyu ɗin nan a tsakanin busa biyu ɗin nan babu wata halitta da take da rai babu wani abu mai rai in banda Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai to sannan a sake busa idan aka yi wannan busa summa yanzilu minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwan yana da kauri aka ce kaurinsa kamar madara fayan butuna kama yambutul baqalu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane za su tsoro kamar yanda kankana ke tsorowa a gefen rafi haka mutane za su ringa tsirowa daga ƙasa qala wa laysa shay'un min al-insani illa yabla babu wani abu a jikin mutum face ya rube idan mutum ya mutu komai zai rube jikinsa illa azman wahidan sai dai kashi daya in ji manzon Allah wa huwa ajabu zanabi wato shine kashi da yake daidai jelar mutum yanda ka san dabba tana da jela haka ma dan adam yana da kashin jela wani kashi ne kankani bai bayyana jikin mutum amma inda zaka duba kashin jikin dan adam zaka ga wannan kashin dan kankani wa minhu yurkabul khalqu yawmal qiyamah shi wannan kashin baya rubewa baya lalacewa komai tsawon zamani manzon Allah ya ce daga wannan kashin ne za a gina halittan ɗan adam a ranar tashin kiyama mutum zai rika tsurowa bayan an yi wannan ruwan saman yanda kankana ke tsurowa a gefen rafi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wato waɗannan shekaru da za a samu guda arba'in a wannan lokaci duka mutane ba ma wato mutane ba hatta mala'iku babu wanda yake da rai to a tsakanin wannan wa'adin Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai yake da iko shi kaɗai yake da mulkinsa wannan shi ne ake siffanta Allah da shi a cikin suratul fatiha maliki yawmiddin Allah mai iko a ranar hisabi a wannan ranar wa yake da iko banda Allah akwai mai iko to amma babu laifi don ka kira mutum da cewa maliku mai sarki ne mai sarauta ne mai mukami ne illa kawai abin da ba a so ka ce masa sarkin sarakuna malikul amlak yadda ya taho cikin littafin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhna'u ismin inda Allahi sunan da ya fi ƙazanta wajen Allah sunan da Allah bai ƙauna rajulun yusamma malikul Allah shine mutumin da ake kiransa sarkin sarakuna la malika illallah azza wa jalla babu sarki face Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine kadai sarkin sarakuna amma don an kira mutum malik wannan babu laifi akai ya taho cikin hadisan manzon Allah da yawa ya taho cikin ayoyin Qur'ani da yawa Allah madaukaki ya siffanta wasu mutane da kalmar al-maliku illa bambancin almaliku dan adam da kuma Allah shi Allah maliku yaumiddin ko maliku yaumiddin Allah masarauci ne a ranar tashin kiyama wannan siffa ce gare shi wanda ya kaɗaita da ita babu wanda yake da irin wannan siffa sai shi Allah to hikimar fatiha ita ce da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ya ce arrahmanir rahim Allah mai rahama mai jin kai kaga yana bin ka kai dan adam da lalama ka yi godiya gare shi shine ubangijin duk wata halitta shi ya yi ƙwaro shi ya yi dabba shi ya yi tsuntsu shi ya yi ɗan adam shi ke kulawa da abincinsu wake ciyar da tsuntsaye da ke sama wake ciyar da dabbobin nan wake ciyar da ƙwari Allah tabaraka wa ta'ala shi ne kaɗai yake da wannan aiki shi ne ake nufi da rabbi mai reno rabbil alami na ubangijin halittu baki ɗaya kaga ana jan hankalinka wannan ya cancanta ka yi godiya gare shi to sai aka dan matso kusa kuma aka ce ar-rahmanir rahim Allah nan mai rahama gare ka mai jin kai gare ka Allah nan shike saukar maka da ruwan sama Allah shike baka lafiya ya baka ƴaƴa ya amsa ma addu'a kaga duk dai ana bin ka da lalama sai aka ce ma maliki yawmiddin Allah mai iko a ranar hisabi wato in baka bi shi domin wannan rahama da yake maka ba to ka bi shi domin ko a ranar hisabi babu mai iko sai dai shi kun ga yadda Allah yake bin sa bitadriji a hankali a hankali ya fara da ni'imominsa yana tunatar da kai ni'imominsa ko domin ni'imomin nan ka gode masa sannan sai ya tunatar da kai kuma to in baka gode masa ba akwai ranar da za a waye gari babu mai iko sai shi ka gode masa domin matsayinsa a wannan ranar ka ji tsoronsa kada ka ji tsoron wani ka rika jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ka bi umarninsa kada ka zamanto kana saba mishi domin wannan rana in ta zo babu mai iko sai dai shi Allah Allah ya ce innal ladhina ishtaraw al-kufra bil imani lan yadurru Allah shay'a إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان waɗanda suka sayi kafirci suka ba da imani kasan akwai su da yawa mutum ne zai ɗauki imanin sai bayar ya sai kafirci lan yadurrullaha shay'a ba za su cuci Allah da komai ba za ka yi mamakin shugabanninmu dinnan da suka kyale musulunci ana tsokanansa ana tsikarin addinin musulunci wannan abu sai baka mamaki akwai mutum ɗaya wanda zai iya hana komai a ƙasar nan akwai mutum ɗaya wanda zai ce wannan taron da za a yi na beauty contest kar a yi kuma wallahi in ya faɗa ba za a yi ba akwai ko babu sai kai mamaki me ya hana shi ya faɗa ka yi mamaki muna da 'yan majalisa muna da sanatoci za ku zauna kuna muhawara a cire ubasanjo kuna muhawara akan wasu abubuwa amma a kawo ƙazanta ƙasar ku ku ce komi ba shin wannan me ya hana su faɗa ne wai ni dai ba sanata ba ne ba kuma ɗan majalisa ba ne amma abin yana ban mamaki kasan 'yan mutum bai cikin mulki bai sanin wahalarsa amma mai ya hana ku yin fada akan irin wannan kafirci da ake kawo mana ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ko يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة جلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكشي سني إيماني ku anfusakum ku tsare rayukanku wa ahlikum da iyalinku naran daga shiga wata wuta wa qudu hannasu wal hijara wanda makamashinta mutane ne da duwatsu ku tsare rayukanku wallahi zuwan wannan abu kasan nan masifa ne ga iyalanmu masifa ce babba ta yi wuka ce to kasar ai ta hada akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba to ni dai da kunne na da ido na na ga fastoci da yawa waɗanda suka yi ta tsawatarwa akan wannan abin waɗanda suka bayyana ƙiyayyarsu game da zuwan wannan abu kasan nan to idan masu sun yadda to a kai musu can mana me na kawo shi abuja abuja tana cikin daular shehu usmanu dan hojiyo menene yasa za a kawo shi abuja ba za ku ga illar wannan taron ba sai bayan an gama shi za ka ga yarka tana nema ta gagare ka ta samu salon wata tafiya wanda da ba ta iya irinsa ba shi kenan sai ka ga yarka tana karairaya a gabanka yaya ce biba lafiya wannan wani tafiya ne sai muka ai tana tafiyan fashion yanzu ma yaya muka kare da 'ya'yanmu bare kuma wannan sharri ya zo kasan nan to kai sai ka yi mamaki gare ni ni misali wanda ni bani cikin shugabannin wallahi mamaki nake ya aka yi ba su hana wannan abin ba shine Allah ya ce to innal ladhi nashtaraw al kufra bil iman kai musulmi da kake rike da addininka waɗanda suka sayar da imani suka sai kafirci karka damu da su lan yadurrullah shay'a ba za su cuci Allah da komai ba da zuwan beauty contest kasan nan da rashin zuwan wallahi bai kashe addinin musulunci sannan Allah ya ce walahum azabun azimun kuma suna da babban azaba wala يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا سوق كافرين سكي إلى إلى وأنا أبو بوا suke faɗa da addinin musulunci kada su yi tsammani anna ma numli lahum khairul li anfusihim kyale su da muka yi alheri ne gare su inna ma numli lahum li yazdadu isma mun kyale su ne don su ƙara laifi kaga kafiri yana abin da ya ga dama kai ta mamaki waya akai Allah ya bar wannan mutum ne gashi yana saba masa Allah ya bar shi ne don laifin yadda zai tara ya yawa walahum azabun muhinu sannan suna da azaba da wulakanci Allah ka sa mu cika da imani Allah ka kare mu daga ire-iren waɗannan bala'i Allah maɗaukaki kar ka karɓi rayukanmu face muna masu imani Allah ya kyautata ƙarshen mu kuma Allah ya shirye shugabanninmu Allah ya sa mana kishin addini cikin zukatanmu wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya haƙuri na ɗauke gaba ɗaya kace na ɗauke ya haƙuri
assalamu alaikum jama'a jama'a don Allah a saurara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم tambaya na malam muna yin Allah ya isa ga wanda ya hana mu jin wa'azi musamman masu dobin da suka hana mu ji a waje kuma wallahi ba za mu yafe ba har sai sun daina ko kuma a gyara mana ni ne ya haya daga dubeli
malam ya haya ina ga kai ma za ka yi kuskure domin su masu rikodin din nan ba karamin taimako suke yi ba yayata wannan karatu da suke yi babban jihadi akwai waɗanda ba su zo wannan wa'azin ba masu ɗimbin yawa waɗanda suke amfana albarkacin su kuma tabbas waɗanda ba su zo nan ba suke sauraron kasussukan nan sun fi waɗanda suka zo nan yawa za ka yi mamaki tafiya ta gana sai da na ji kasussukan wa'azin nan a wasu gurare to kaga gaskiya alheri ne don haka yana da kyau idan an samu sun danyi wani kuskure a yafe musu da gaggawa babu shakka babu wanda yake jin daɗi a ce an zo wa'azi kuma sauti bai fita ba daɗi illa kawai mu yi musu fatan yawa to sha'ani na karfe ma ne ka gani sai kwarai kuwa yana dai da kyau a gama shirya kayan sauti a ce kafin a iso din kuma shi kayan sautin kasan sha'ani na nasara ko dan adam ma yakan samu matsala bare kuma abin da dan adam ya kera to mu dai rika yafe wa juna da fafu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku rika yafewa in kuma kuna son Allah ya yafe muku Allah shi yafe mana
a game da kwamitin tafsiri kuma takarda ta iso cewa an fahimci kukan ɗauki amplifier ku ɓoye wai don ba ta masallaci ba ne suka ce eh haka Eh, na'am suna boyewa haka suka ce to bayar to ina ganin ma dai akwai kuskuren fahimta da kuma garaje A garaje don kuwa su kwamitin tafsirin nan su suke tsara wannan abu kuma har ake jin daɗinsa ina ga bai kamata a ce an kushe musu akan wani abu da ya faru ba A, da wuya a ce mutum ya ɗauki lasifika ya ɓoye da gangan alhali kuma yana cikin 'yan kwamiti waɗanda suke ƙoƙarin su ga rayuwar abin Uh, wanda ma zai iya wannan sai dai wanda baya cikin yan kwamiti amma wanda ke cikin yan kwamiti su dama aikin su shine kokarin a shirya abin ina ganin zuciya ba za ta dauki wannan tunanin cewa da gangan suke dauka su koye ba idan ba a ga wani abu ya gudana ba cikin nasara yana da kyau a yi bincike da uh, mai kyau kafin a yi wani hukunci kuma mu dai rika yafe wa juna Allah shi yafe mana na'am malam ina so a min bayani game da cewa wai in mutum ya yi zina ibadan kwana arba'in Allah baya karba
a ibadar kwana arba'in Allah bai karba don mutum ya yi zina wannan ba magana ce ta gaskiya ba ibada daban zina daban laifukansu suna nan da bambanci illa dai mu sani daga shirka babu laifin da ya kai zina Allah ka tsare mu
malam ya matsayin aikin soja wanda ake tura mutum yaƙi wanda ba na addini ba har ma su yi kashe-kashe watakila su kashe musulmai a cikin wannan yaƙi wannan yaki wajibi ne in an tura musulmi ya tafi ban ce sunna ba ko musahabi wajibi ne domin in bai je ba wanda ba musulmi bane za a tura a yanayin rayuwa ne wasu abubuwan dole sai mun yi la'akari da su kaga idan aka ce za a tura me ake kiran wannan um, peacekeeping force ko idan aka ce za a tura musulmi yake tafiya wanda ba musulmi bane za a tura kai musulmi in ka tafi akwai taimako da za ka yi a wannan gurin amma in wanda ba musulmi bane aka tura shi ko mara kishi da ya tafi wannan guri kuma cikin abokan adawa din akwai musulmai kaga sai ya ta kashewa amma kai in ka tafi ba mamaki akwai gyara da za ka yi mai yawa don haka gaskiya ya kamata a ce idan an tura mutum irin wannan peacekeeping force din ya tafi Mhm.
malam ya mutum a mutumin da yana da azumi a bakinsa kamar allura shin azumin sa na nan to ya danganci irin alluran da aka yi masa idan alluran ya raba shi da hankalinsa azuminsa na iya baci idan alluran na karin ji- ruwa ne a jiki shi ma yana iya baci amma in dai allura ce wadda ba ta gigita ka kuma ba na kara ruwa a jikinka ba wannan babu laifi abin da yasa na ce alluran kara ruwa domin shi wannan ruwa da ake kara wa mutum daidai yake da abinci za a ga mara lafiya ya yi kusan sati guda ba a sa masa komai illa wannan ruwa kuma yana rayuwa kaga ya nuna maka kenan wannan ruwa da ake sa masa yana daidai ne da abin da ake ci Ah, saboda haka ƙara ruwa ga mutum yana bata azumi haka kuma allura da take ah, raba mutum da hankalinsa tana iya bata masa azumi amma don wata allura wadda bata shafi biyun nan ba ba ta bata azumi insha Allah
malam an ce tsayawa a sahu na gaba yana da falala da kuma lada mai yawa to malam ya tsayuwa a bayan liman akwai wanda suka cancanci tsayawa ne setin bayan liman ko kuma dan akwai waɗanda ya cancanta a ce sun tsaya a bayan liman domin annabi sallallahu alaihi wa sallam kullum in ya taho sallah a madina yana cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su zo bayana su zama mutane kashi biyu ulul ahlami a, masu hankali abin nan wan nuha wato waɗanda suke masu kaman daɗaɗɗu a musulunci masu hankali waɗanda suke da basira waɗanda za su iya gyara ga liman idan aka samu wani kuskure har ma kuma hadisi ya tabbatar mana annabi yakan so muhajirai su zo bayansa a cikin sahu domin muhajiran nan su ne daɗaɗɗu a musulunci al'ansar su ne suka musulunta daga baya daɗaɗɗu a musulunci sun fi sanin a hukunce-hukunce saboda daɗe wanda suka yi da addinin musulunci a, don haka yana da kyau idan liman ya tsaya waɗanda za su zo bayansa su zama masu ilimi da kuma masu hankali kamar waɗanda suka ɗan a, abin nan suka- suka fi ta wajen shekaru waɗanda suka manyanta
a don Allah malam muna neman taimakon addu'a akan shugabanninmu akan tafiyar nan da ake yi duk shugaban da yake neman wani matsayi domin ya cutar da musulmi Allah ya karya shi
ya gama komi amin
a ina cikin azumi sai mazi yana yawan fito mini a bisa tunani ko kallo yaya al'amarin azumi na idan tunanin nan ba shi ya sa wa kansa ba ko kallon ga wanda ya ɗauki wani kasar mara kyau yasa yana kallo har dai mazi ya hita azuminsa ya baci haka nan kuma mutumin da ya sa wani kaset yana kallo shi ma yana iya bata azuminsa amma don dai tunani yawan tunani wanda bai iya hana kansa bai bata azumi zai biya ɗaya zai biya
akwai mutumin da ya mutu bayan ya musulunta da kwana uku Eh, da kwana biyu baban shi da u'a da mahaifiyar shi da kuma matan shi da yaran shi duk kafirai ne shin daga cikin su akwai mai gadon sa babu mai gadon sa domin musulunci yana abin rashin musulunta yana hana gado tsakanin mutum da yayansa tunda shi ya musulunta su busu musulunta ba babu gado a tsakanin su
what is the rule concerning a taxi driver or a chairman that carries a Christian to the church on Sunday
yana ga yana tambaya kan mutumin da ya ɗauki mutum ya kai shi coci ranar sunday dan a caba ko dan tazi wannan mutumin has contributed uh, to the offense that that man is carrying don haka yana ga shi ma ya laifi ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala mutum bai taimakawa wajen kafirci idan ka ɗauki mutum ka kai shi coci ko kuma ka taimaka kana da tifa aka ɗauki shi aka je wajen ginin coci kai ma ka taimaka wajen sabon Allah tabaraka wa ta'ala No.
Is it allowed for the Muslim to attend the wedding or a wedding ceremony in the church?
It is not allowed.
Ah, to. Malam ina laifin mutumin da suke da 'ya'ya amma yaran suna fushi da iyayensu sannan ba abin da iyayen suka iya yi masa malam ina fatan za a bayyana. a ina laifin mutumin da suke da 'ya'ya amma yaran suna fushi da iyayensu sannan ba abin da iyayensa suka yi masa malam ina fatan za a bayyana min yana da babban laifi don ko yana cikin fushin Allah sai ranar da iyayensa suka yafe mana dan duk wanda iyayensa suke fushi da shi Allah yana fushi da shi matukar ba dalili sai dai akwai dalili mai karfi dalilin kuwa shine zama iyayensa ba su kaunar shi ne don ya rike gaskiya kuma ya yi ta kokarin su gane gaskiyar nan sun ki ko sun yi kokarin raba shi da gaskiya din shi kuma ya ki kamar yadda annabi ibrahim ya yi fushi da mahaifinsa ko har ta kai su ga rabuwa to wannan babu laifi a kai amma haka kawai mutum ya ɗora fushi da iyayensa wannan mutum yana cikin kasada kwarai da in ya mutu a wannan hali gaskiya ba shi ba rahamar allah
wannan mai doguwar wasikar kuma ya rubuto yana bayyana wa malam irin halin da yake ciki da 'yan uwansa cewa ya fahimci addini kuma yana so ya bi sunna amma 'yan uwansa sun matsa cewa in bai bar sunna ba sai dai ya bar gida yana neman malam ya taya shi da addu'a to akwai mataki okay addu'a kai yake so ko to Allah ya daidaita tsakanin su
malam ina cikin sallar tarawih raka'a ta ƙarshe sai alwalata ta karye shin malam zan sake sallar ne duka ko raka'a ta ƙarshen kawai zan sake raka'a ta ƙarshe kawai zai sake
ni kirista ne shi kirista ne a da amma shi kirista ne a da amma ya musulunta kuma kafin musuluntarsa ya taɓa faɗan addini na wukari har ma ya kashe musulmi shin yaya matsayin musulunci na yana nan a musulmi al-islam ya jibbu ma kallahu musulunci yana yafe duk zunubin da mutum ya yi kafin ya musulunta
wannan ma mata mai doguwar wasiƙa ta rubuto tana bayyana wa malam yanayin da take ciki da mijinta cewa ya mata saki saki har uku amma kuma ya gagara kyale ta tafi malam da suna da ni dai ga damuwa ta ina so a warware mini a warware mini ita ni dai malam ni dai malam wallahi na tabbata mijina ya yi min shika uku malam wannan ma zaɓi na yi daga cikinsu har rufe kofan ɗaya kofa yake mini malam yaya zan fidda kaina a wannan zama na haramun shi kuma don tsananin jahilci wai yana faɗa mini matansa kuma idan muka je wajen iyaye iyayen na ya ce ai shi bai sake ni ba amma sun san da da kan me a rubuce to amma malam yana cewa idan na fita sai ya yi min asiri to malam yaya zan yi da wannan lamarin wannan malam zan iya fita in je in yi idda na yi aure koko sai yadda ya yi da ni malam bayani yana wajenka
bayani yana gunta kai yana ganin ba shi ne ya rasa yadda zai da ita ba ita ce ta rasa yadda za ta yi da shi a yi dai bayanin da ta yi na tun da ta gane saki uku aka yi ta gane tana fushin Allah wajibi ne ta rabu da shi tuntun kuma cewa tana tsoron asiri nan kuma ya zama an shiga wani fanni na daban wanda ke nuna alamar ma tana da rauni wajen imani mutumin da zai bi Allah baya hange ko yayi tunanin abin da zai biyo baya don ya bi Allah duk wanda ke tsoron Allah tsoronsa yake baya dubawa ko hangen me zai faru nan gaba bare har kuma ya ji tsoron za a masa sihiri saboda ya bi Allah in dai zai bi Allah da gaske Allah zai kare shi ko idan kika ga kina jin tsoro ki bi Allah to kamar ayar da muka karanta dazu kenan inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'akum shaytan shi yasa miki wannan tsoro saboda ma ku zauna cikin sabon Allah kuma cewar ke rasa yadda zaki ina ga wannan ba zan ce karya bane sai in ce kuskure ne bai ma kamata a ce kin faɗi wannan ba tunda ba daure ke yake kulle a gida ya tafi ba ko kina da zarafi kina da damar ki samu waliyai ki musu bayani ki fa tsakanin ki da wani babu aure wajibi ne ki rabu da wannan mutumin ki tabbata saboda in kika mutu a irin wannan hali gaskiya to rahamar Allah za ta yi wayan saduwa gare ki Allah ya tare mu kuje malam tambaya ta ita ce idan mutum ya saki matarsa saki uku sannan ta je ta daura aure da wani sannan ba abin da ya hada su da mutumin da ta aura din sai Allah ya yi masa rasuwa to Allah gafarta malam yanzu shin tsohon mijinta a shir'ance zai iya sake daura mata aure?
Allah zai sa ba tunanin kashe wancan take ba. Shi kenan ya ta koma mijin farko tunda ba ita ta kashe wannan na biyun ba ko? Rasuwa ya haka nan kurum. Ai dama abin da aka ce wani ya aura tunda an samu wani ya aura kuma rashin lafiya ya same shi haka nan dai ya rasu. Ciwo na ajali to za ta iya komawa ga mijinta na fari. Musadawa? A ina ya ta kuma wani auren da biyu. ai da sauran magana
malam ina so ka yi mini bayani akan mutumin da ya alola sai wani kirista ya kama masa hannu sai ya bashi shin malam alolar tana nan alolarsa tana nan ai najasar da aka ce kafirai na tare da ita ba a jikinsu bane a rai ne babu malamin da ya ce babu malamin da ya ce alola tana baci saboda wannan
tambaya ta karshe malam ya yi bayani akan kuskure guda uku wanda ake dangane da sunayen Allah ya lissafa biyu saura ɗaya.
Ina ga sake sauraron kasa din ban manta ko ɗaya ba. Na haɗe su gaba ɗaya guda uku nan. Na farko na ce ana kuskuren ɗaukan cewa sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne kaɗai. Alhali sun fi haka. Saboda akwai waɗanda 'yan adam ba su sani ba shi Allah kaɗai ya san sunayen. Akwai kuma waɗanda mala'ika suka sani Allah ya sani mala'iku sun sani amma ko annaba ba sani ba akwai wanda ma shi kansa annabi Muhammad bai sani ba sai ranar hisabi kuskuren farko kenan na biyu shine ana kuskure ta wajen daukan cewa haddan sunayen nan ake nufi da man ahsaha da kalar janna alhali kuma ana nufin wajibi ne musulmi ya san ma'anansu bayan ya haddace ya san ma'anansu ya yi aiki da abin da suke fassarawa sannan na uku ta wajen addu'a da sunan Allah ana kuskure shi ma na yi bayani ina fatan haka ne ko وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ما شاء الله الله يساك ومالا alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida Low Shopping Complex Daura da Randa Bawon na Wunti kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi